أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya wanda ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau na tara ga wata na sha ɗaya hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 19 watan shidda miladiya ta 2021 za mu yi darasi na 11 insha Allah ta'ala a cikin littafin addarul akhira a sati da gabata mun tsaya safha ta 22 za mu tashi ta inda maliki cewa wa an shada abu abdullahi ibn ayyub abu abdullahi ibn ayyub yake wani waƙe a cikin wannan waƙen nashi yake cewa ikhtanim fil faraghi fadla ruku'in fa asa an yakuna mautuka baghtatan yake cewa ikhtanim kai kokari ka mauru ka mori fil faragi a cikin damar da kake da ya ce fadla ruku'in falalar da ruku'i take da karkai wasa da shi bi mana a cikin lokutan da kake da na rayuwa ya kayi kokari ya zamanto daga cikin ayyukan da za ka yawaita yi sujada da ruku'i ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anan iqtanim fil faragi fadla ruku'in bi mana ka moru ko kuma ka ribautu a cikin farag a cikin dama da kake da yanan sallolin nafila da sauransu fadlar ruku'in ya ce fa'asa an ya kuna mautuka bagtatan ya ce la'alla ya zamanto mutuwarka ta zo bagtatan bi mana ba tare da wani lissahi ko kuma wani tsammani ba haka kawai ana rayuwa sai aji maka kenan ka yi ƙoƙari ya zamanto lokutan da kake da ka amfana da su wajen ruku'i ga allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa wani daga cikin sahabbai yace ya rasulullahi inni as'aluka murafaqataka fil janna ya ma'aikin Allah ina so in zamanto abokin zamanka a cikin gidan aljanna manzo sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi awa gaira zalika ba wata tambaya ba wata bukata da kake daban da wanka yace huwa zaka wannan shine bukata na ne a lokacin sai mazala ke cato ka taimaka mini a wajen biyan wannan bukatar taka game da yawan sujada ga Allah subhanahu wataala kenan misali ya zamanto a cikin tsarin ka la siyama kare zamanto sallar ka farilla ce kawai a suranul rawati bai zamanto kana yin su nafilolin da ake a cikin dare ya zamanto kana yin su dukkan wata sallar take ta nafila ce malai ce fala'alla yake ta fa'asa an yakuna mautuka baktatan yace kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin zahabat nafsuhu sahiha falta yace nawa daga cikin mutum sahihin wanda lahiyan shi lau ra'aita wanda ka ganshi ana kaiwa ana kawowa min ghairi saqamin ba tare da wani rishin lahiya ba ba tare da wani ciwon kai ko wani kwarzane ya taba shi ba zahabat nafsuhu ran shi kawai sai ta tafi imana sai ya mutu ba tare ma da cewa wani abu na cuta ya same shi ba ya ce nafsuhu sahihata ya ce falta bi ma da kwatsam kawai ran sai a zamanto a matsayin kamar ilitalla ma za a kowal abinda ya kubce ma mutum kenan yana cikin rayuwa ya tsara za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ran shi lahiyar talau wannan ran kawai falta sai ta kubce mashi kubcewa sai zamanto ya neme shi kawai ya rasa yana falkawa kawai zai shi ana mashi tambayo a cikin gabanin shi to shi ne abinda abu abdullahi ibn ayyub yake jan hankali a kan malin cewa ja a fi kitabi az-zuhdil kabir lilbai haƙiyi fi safhati sabi'ati wa salasin ba'da al-mi'atayn an munazil ibn sa'id qala sallaina khalfa janazatin fiha daud at-ta'i a munazil ibn sa'id yake cewa mun yi sallah a bayan wata jana'iza bayan wata gawa wannan sallah da muka yi fiha dawud at-ta'i akwai ɗaya daga cikin magabata ana yawan ambata sunan sunan shi la siyama a bangaren zuhudu bangaren da ya shafi gudun duniya ana kira shi da suna dawud at-ta'i wannan dawud at-ta'i shi munazil yake cewa wa huwa la yarani khalfahu baya gani na ni kuma ina bayan shi lokacin da aka yi sallah aka kare wannan mutumin dawud at-ta'i sai ya tsaya yake ma kanshi wa'azi sai ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun wa min wara'ihim bayan ɗiyan adam sun yi rayuwa a nan gidan duniya abinda zai biyo musu baya shine barzakhun bi mana rayuwa da za su yi ta barzakhun mutumin da ya mutu yanzu to ba lahira ya tai ba a innama cewa ya tahi rayuwa ta barzakhun akwai rayuwar duniya akwai rayuwar da za ka yi a cikin cikin mahaifiyarka akwai rayuwar duniya sannan kuma akwai rayuwar barzakho ita ce mutum zai yi matakin ka mutu kahin Allah ya tada kiyama sannan kuma rayuwa ta ƙarshe ita ce rayuwar ranar tashin kiyama ita ce ranar lahira to wannan mataki na uku kenan wanda daga shi sai mataki na ƙarshe ya ce wa min wara'ihim sannan bayan rayuwar da suka a nan gidan duniya barzakhun za su yi rayuwa ta barzakhun kenan rayuwar barzahu ita ce rayuwar da za a yi a cikin kabari wannan rayuwar kuma ila yawmi yub'asuna har zuwa ranar da Allah zai tayar da su kenan rayuwar mustamirra ce za ta ci gaba har lokacin da Allah zai tada su kenan zuwa ta sabuwar rayuwa ce yanzu ya bar abin da ya shafi duniya yanzu kuma zai yi rayuwa irin ta kabari shekara dubu nawa zai yi a cikin kabari shi kan Allah ta da kiyama Allahu a'lam sai yake cewa Dawudu ta ya ci gaba da cewa su makala li nafsihi sannan dawud da yake cewa kanshi yace ya dawud ya kai dauda man khafal wa'idu duk mutumin da ya ji tsoron narkon alkawali na azaba da aka yi na lahira khasura alaihi alba'id zai takaita a gare shi abin da yake dokan cewa abin a nesa yake alhali abin yana nan kusa da kai imana kana ga rayuwar kamar wani abu ne wani teren ne mai fadi alhali shi kuma abin duka kaba kausai ne au adana kana ta lissahi ana ta program ashe kai sauranka awa uku ko awa hudu kuna makamancin wannan to shi ne ke duk mutumin da yake tuna wa'idin Allah to wannan mutumin kasura alaihi alba'id kenan zai takaitu a gare shi abin da yake ake ɗaukar mu cewa a nesa yake wa man tala amaluhu kasura amaluhu duk mutumin da tala amaluhu gurin shi yayi tsawo to wannan mutumin kasura amalu shi ne ke faɗi makan shawa yana cewa ya ke raita ki sani cewa duk mutumin da ya tsawaita guri kasura amalu aikin shi zai zama ɗan kaɗan kenan kana ga kana da gobe kana ga akwai jibi kana ga akwai gata wannan abin sai ya ja ka sai kai ta aikata faragada a cikin rayuwa har a kai inda mutuwa za ta zo mata alhali ko baka kimsa ba ya ce wa kullum ma huwa atin qarib duk fa abin da aka ce zai zo to yana kusa kullu ma huwa atin at can da yake ta qus ibn abi sa'ida yace kullu ma huwa atin at duk abinda aka ce zai zo tabbas zai zo nan kuma yake cewa kullu ma huwa qarib ma huwa atin qaribun yace wa alam ya dawud ka sani ya kai dauda anna kullu shay'in yushghiluka an rabbika fa huwa mash'um ka sani duk abinda zai shagaltar da kai game da Allah to wannan abun abu ne shubumin abu ne abun bari ne kenan ka nisanci duk abin da zai sa ka yi nisa ga Allah mu'amala ce ta abin da ya shahi mulki mu'amala ce ta abin da ya shahi rayuwa mu'amala ce ta abin da ya shahi dukiya duk abin da kaga zai nisantar da kai ga Allah to wani abu mash'um mana wani abu ne wanda yake shu'umi kenan abin bari ne ka yi kokari ka nisance shi kar ya raba ka da Allah wa'lam ka sani kuma ya Dawud ya kai Dawud anna ahlad dunya jami'an min ahli qubur duk wani da ka gani a nan gidan duniya to yana cikin waɗanda za su zauna a cikin ƙabarinsu duk wanda ka gani kamar a matsayin macece ne mana a matsayin ya mutu ne tunda tabbas wani mataki ne wanda diyan da aka kai aka kawo wata rana sai ya zamanto daga cikin ƙarar suke wani suke rayuwa a cikin makwantai ko kuma a cikin ƙabarurruka ya ce innama yandamuna alama ya halifu mutane suna nadama alama ya khalifun game da abin da za su bari a bayansu na gidan duniya za ga mutum ya ta mu'amalayya na haramun abin da Allah bai halatta ba saboda yana tsoron kar in ya mutu bayan shi ta tozarta shi ya yarda ya tunkari hatsarin sabawa da Allah subhanahu wataala wai dan saboda kar diyan shi su shiga cikin matsala to zaka samu adam yana nadama akan abin da zai bari a nan gidan duniya wa yafrahuna bima wa yafrahuna bima yuqaddimun kuma suna alfahari game da abin da suke gabatarwa a nan gidan duniya ko kuma abin da yuqaddimuna ilaihi ay yaqdumuna ilaihi abin da za su kai zuwa gare shi suna ga ba komai bane ba yana ga lahiran ma ba wani abu bane ba shi in dai duniya shi ta gyaru to bai da matsala eh har ka ji mutun ya ce shi da abubuwa su iya mushi a rayuwa to gwanda lahiran ya rasa ta kuna makamancin wannan wannan yana nuna maka akan mutun ya kai kimma ya kai ƙololuwa wajen jahiltar Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ƙololuwa wajen jahiltar rashin sanin mi yake jira shi abubuwa kiyama ka rika lissafa cewa wai gwanda kakkai kumya a nan gidan duniya kumya in alahira ce kana ga mai sauƙi ce la haula wala quwwata illa billah malice fama alaihi ahlul qubur yandamun abinda mutanen da suke cikin kabarruka suke nadama akan shi mi yasa na tara mi yasa ne kaza mi yasa ne cikin haraka kaza shi iya can iya na dama kai kuma anan kana nan kana fafutuka ka ta da hankalinka cewa abin nan dole sai ka mallake shi malice innama alaihi yake cewa fama alaihi ahlul qubur yandamun alaihi ahlud dunya yaqtatilun abinda su waɗanda suke cikin kabari suke nadama a kan shi to su kuma 'yan duniya mana suke rayuwa a gidan duniya su kuma a kan shi ne ya tattiluna suke yakan juna wane ya zagi wane wane ma wane kage wane ya kashe wane saboda dai ya mallaki wannan dukiya to wannan shine waɗanda shi dawo da ke makan shi sannan yake cewa wa alaihi wa fihi yatanafasu kuma akan shi ake rigai rigai yanzu duk kokarin da ake kowa so ne yake mallaka ya gina gidaje kaza ya mallaki kadarori kaza cikin kwantikin zaman to akwai kaza ya yi wane ne yi wane ne yana cikin haka sai mutuwa ta wuta same shi kai tsaye sai ran Allah sai amshi abin shi sai zaman to duka abin da ya tara da ya zama to shi abin tambaya a gaban Allah bai amfana da su haƙiƙanin amfanin da ya kamata yi ba wa fihi yatanafasun ta Allah ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna ko akan lahira amma yanzu akan duniya ne ake wafi zalikan filatanafasul mutanafisu a cikin haka din ne ake ta rige-rige kowa so yake mallaka so yake ya mallaka ko ta halal ko ta haram ba ruwan shi da Allah ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malice wa alaihi wa alaihi inda alqada'i yahtasimun kuma akan wannan duniya fa akan tace a wajen sakamako gobe kiyama yahtasimuna za su zamanto suna rikici akai suna rikici ko a nan gidan duniya har ka ga mutum ya kai karan wani saboda wani abin da san ba nashi bane ba amma saboda so yake ya juya abin yayi mursisi a juya takardu a za a sake tsarin gaba daya ya tabbatar da cewa wannan haƙƙin nashi ne alhali ba nashi bane ba wa alaihi inda alqada'i yaqtasimun yake cewa thumma nazara ilayya yanzu anan wanda ya dauki magana shine munazir ibnu sa'id yace sai dawudu ta'i ya ƙare ma kan shi wannan hada ya ƙare ma kan shi wa'azi sun ma nazara ilayya sai ya kalle ni yana juyawa sai ga gani a tsaye faƙala sai dawud yake cewa lau alimtu annaka khalfi lama an taqtu bi harafin yace wallahi inda na san kana baya na a tsaye da ban yi furuci da harafi ɗaya ba ma harafi ɗaya da ban yi furuci da shi ba wannan yake maka nuni akan ca da gaske yake ba yana haɗi ba ne don wani ya shi a ran shi ne yake ma haɗa kan shi da kan shi kuma wannan haɗan dole ne ka riƙa ma kanka haɗa ka riƙa tsaya kana ma kanka raskuna da lissahi hasibu an fusa kuma kabla an tuhasabu wa zinu a amala kuma kabla an tuzana lakum kama kanka hisabi kama kanka raskuna tun kashe a kai da za maka raskuna kuma tabbas zai zo in ka kyautata ka sani in ka munana ka sani ka tsaya ka mahaɗi ma kanka gaskiya da gaskiya ɓangare kaza wane gyara ɓangare kaza bari ɓangare kaza i wannan shine faɗin da ya kamata kowa ma kanshi kamar da dawud da iya ma kanshi mala cewa ja a fi kitabi sifati safwa ya zo a cikin littafin siffar zaɓaɓɓu nagartattun mutane fi safhati salisa wal 50 ba'da al mi'ati yace anna safwa ibn sulaym safwan ibn sulaym yake cewa la yakadu yakhruju min masjidin nabiy sallallahu alaihi wasallama kowane lokaci idan zai huto daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce fa idza arada an yakhruja in yaso hutowa baka sai rika kuka idan shiga masallacin mazalla in zai huta sai rika kuka wa qala ake tambaye shi cewa ya akai yace akhafu alla a'uda ilayhi yace ina jin tsoron kar aje wannan taka wanda ne na shugo in na taka na huta wannan huta ita ce hutar ta ƙarshe kenan ina jin wannan tsoro wannan dalili yasa yake kuka وجاء في كتاب قصر الأمل لابن أبي الدنيا في الصفحة الستين عن إبراهيم بن نشيد قال قال لي أبو زرعة الشامي إبراهيم بن نشيد يكي تشيوا أبو زرعة الرازي يتشي مني يتشي لأقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك يتشي إبراهيم zan haɗi maka wata magana wannan maganar ban taɓa haɗi ma wani ba in ba kai ba da zan haɗi ma yanzu ya ce ma harajtu minal masjidi munzu 20 na sana ya ce ban taɓa taka ƙafata zan huta daga masallaci ba nan da shekara 20 fahaddastu nafsi an arji a ilai in taka in huta in labarta wa zuciyata cewa la'alla zai iya komowa cikin masallacin nan ya ce yau shekara 20 duk inda taka na hutu banna tsammanin zan dawo me muhimmancin haka zai sa ka ka aikata aiki kamar aikin da yanzu ne za a wushi ranka a ce maka ina fila raka a guda biyu yanzu ranka zai huta kaga wannan nafila da za ka yi za su zama tura kau'i ne masu kyau to duk lokacin da kake lissahin cewa la'alla in na huta yanzu ba zan sake dawowa ba sallar da za ka yi ba za ka yi wasa ba cikin ta ba za ka bar shaidan ya rika wasa da kai bai ta sa ka tunani na banza ka je can ka komo ka je can ka dawo ka huta daga cikin sallar kwata-kwata kai lissahin ka daban mi aka karanta mi aka ce mi a ruku'i har ka ji ka tsinci kanka kana tahiya kana tsaye kuna makamancin wannan saboda tsabagen baka san me ake ba ko kuma a ƙari sallah aka ce raka'a ta fari bayan fatiha liman me ya karanta baka sani ba raka'a ta biyu me karanta baka sani ba kawai kai shi kenan tun da dai ka samu wanda rike bolan yin halas kai kuma daga an ci Allah akbar kai ka bara shi kenan ka huta ka shiga harkokin kai to wannan zai taimaka wa mutum akan ya gyara aikin shi sallaka ta zama to sallah ce mai kyau ka duba shekara 20 wa in ya zo asuba in zai huta bai tsammani zai da azhar in ya huta azhar bai ma zuciyar shi labarin cewa zan komo sallar asar a sai in ya dawo haka sai dai shekara 20 ka duba irin himmar da suke da da kokarin da suke da da zagewa da nacewa akan bautawa Allah subhanahu wataala da rishin wasa akan harkar duniya ba sa wasa duniya sun san ba wurin wasa bane ba dukkan wanda ya wasa a duniya wallahi zai ga abin da baya so Allah shirye da mu yace shekara 20 ban taba sa ma zuciya ta ce ba zan komo yace waja fi kitabi qisar al-amali fi as-safhati as-sabi'ati wal 40 yace wa an hisham ibn yahya al-ghassani an abihi qala ma nimtu yawman qattu yace ban taba yin barci ba ko so daya fa haddastu nafsi anni astayqizu minhu ya labarta wa zuciyata cewa in na fa nayi barcin nan wai zan komo in walka kuma a shiga wasu harkoki yace ban taba ba zuciyata nan labarin ba in na kwanta kawai na kwanta ne kenan mana duk wani abin da kake ga wani dosi da kake da tsakaninka da Allah duk wata haraka da yake ga ya gudu tsakanin shi da wani sai ya yi kokarin rihe komi komi ya zamanto a tsare ke tsaf in Allah ya amshi rayuwar shi daga mutuwar to bai da matsala yace haka yake a cikin rayuwar shi bai taba tunanin in ya kwanta ba ya tashi yanzu irin wannan zai wasa zai wasa ya ci kudin wani haka kawai zai kwanta mai kafa ya tashin kori a wallahi ba zai haka ba kai da kana ga ai wannan ba koyon bane ba ba ni kaza in je yanzu in aka yi ai kaza ko baka rubuta ba ba abin da yake rubuce kana haka sai ka zo ka haɗa ka mutu ba rubutun da kai ka haɗa haƙƙin mutane in ma misali haƙƙin ka ne kai wanda duka mai sauƙi ne wanda ya ga dama ya maido in bai maido ba a can kun kwatse amma kai abin da ake bin ka ko ba lalle bane kowa ya iya zauwa ya tsaya ya yi bayanin cewa yana bin wani kaza amma ka rubuta duk kakkare na lokacin da kake da baka san ba yaushe zai datse yaushe zai kare baka sani ba kai dai kana rayuwa yaushe rayuwa za ta kare baka sani ba a bari bari wannan a ba sai ka rubuta bari in je in zo ka dawo mutun nawa bari in je in zo bai dawo ba da yawa ta karmi wasa da irin waɗannan abubuwa Allah taimake mu malace waja'a fi waja'a fi safwati safwa wa jami'ul ulumi wal hikam an isma'il ibn zakariya wa kana jarul habibi abi muhammad rahimahullahu ta'ala qala yake cewa yazo a cikin littafin safwatu safwa sannan kuma da jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab al-hanbali yake cewa daga isma'il ibn zakariya yace ya kasance wani makwabcin shi ana kiran shi da suna al-habib ibn abi muhammad al-habib abi muhammad kina abu muhammad kala yake cewa kuntu idza amsaytu sami'tu buka'ahu yace makwabci gare ni duk madacin Allah sai in je ta kuka wa idza asbahtu sami'tu buka'ahu in sahiya tai kuma in je na kuka yace fa ataitu ahlahu sai na kewaya sai na zo wajen iyalin wannan mutum fa qultu sai nake cewa iyalin shi ma sha'anuhu yabki idza amsa wa yabki idza asbaha wai me samu wani da sahiya injina yana shishekan kuka in ma da ta injiya shishekan kuka lahiya me same shi qala fa qalat li yake cewa sai matar wannan mutumin ta ce mini ya khafu wallahi idza amsa Allah yusbiha abin da ya sa shi wannan matsayin kawai tsoro ne yake cikin zuciyar cewa fa in sahiya ta isa riske shi la'alla ba zai kai marice ba wannan abin in ya tuna sai ya sa shi tuntsire da kuka saboda bai san abin da zai iske a gaba haka kuma wa iza asbaha in ya wayi gari nan ma yana tsoron Allah yumsi akan ta kar aje kahin marice a gawo shi ce za a kai abin ne ko mutum nawa aka aka ana tawarwala an tashi lahiya ana ta harkoki da marice ana la'asar za ku je ku binne shi sai dai kowa ya zo ce ɗazuma mun yi kaza ɗazuma mun yi kaza ɗazuma mun yi kaza shi kenan amma shi mutuwa kam ya daga ya mutu an ƙari malin cewa kana habibu ya ƙolu li zaujatihi habibu yake cewa matar shi iza mitu fil yau ne ya ce ta yake ce mata idan na mutu yau matar shi yake faɗi ma fa'arsili ila fulanin yi a aika mawa ne zo ya wanke ni waf'ali kaza ki aikata kaza wasna'i kaza ki aikata kaza fa qila limra'ati sai ake cewa matar ishi wannan habibi kin ara'a ru'ya wai mahalki ne ya gani akan cewa ajali shi ya kusa kuna makamanci wannan menene yasa shi wannan abu shin wani mahalki ne yake sa yake yasa shi wannan abu qalat sai take cewa hadha yaquluhu fi kulli yawmin wannan abin da kuka gani abin da yake hadi ne kullum duk sahiyar Allah idan ta yi zai ce mata in na mutu a cikin wannan wunin ki aika aje a kira wani ya zo ya muni wanka ya muni sallah wa kuma kaza ki kaza kaza ki kaza kaza ki kaza a irin wannan yanayin da mutum zai faɗi ya mutu ya bar ɗiyan shi su shiga gararan ba haka kawai saboda tsabagen kai kana ga a yanzu kai baka kai inda zaka mutu ba ana cikin haka sai ka mutu idan aka kwashe abin da yake na gadon naka aka kare iyanka kuma sai a bar su haka na awalakanci wannan shi abin da yake faruwa kaga yaran iyan musulmi a gidajen renon marayu har na mutane da ba musulmai ba idan da zaka bibiya mahaifinsu wani mutum ne wanda ya kamata a ce a lokacin da yake raye ya musu wani gata gatan mi gatan cewa in na mutu iyana ga yadda za a yi da su wane ya rike kaza wane ya rike kaza ai kaza ka ai kaza ai kaza ka ai kaza ko bayan na mutu kar ai kaza da iyana ban yarda ba kuna makamancin wannan to waɗannan wasiyar duka babu kawai ana tahiya haka ana tahiya kawai sai ka mutu sai daga an zo an yi dan yu inda an yi dan gim kwana biyu shikenan aka watse an watse kenan kowa shiga raka shi iyanka kuma sai da hali bana kana da yara wanda suke manya ne sun kai sun kawo ka tara su ka rubuta wasiya in ɗiyanka ga yadda kake so ai jeransu wane ya yi kaza wane wacce ta yi kaza a ka ai kaza ka haɗe musu alkulliya abubuwa masu muhimmanci wanda za su gyara musu rayuwa sai zamanto wannan shine wasicin da ka musu ko waɗanda ba su da hankali suka taso aka ce musu ai ga abin da baba ya faɗi ga abin da ya wasiya ake za su girmama wannan abin to amma haka kawai sai ga mutum ya zo ba wasicin komi wataƙila ma Allah wa shari'in asiri mai girma da ya kamata ya sa ɗaya cikin yanayi wanda ya kamata amma haka kawai rayuwa za ta yi a banza lasiya ma idan zaman to matar da kai ka aura ba wani tarbiyya gare ta ba ko kuma baka ɗora son manuhohinka ba ko kuma a rayuwa ake kai kana gabas in tana yamma imana mulmohin kwata-kwata daban-daban ne sai zama to kana mutuwa ɗiyanka sai da hali bada ta yi tagararan ba da su yadda ta ga dama ta sa su abinda ta ga dama a rika mamakin ɗiyan wani mutum ne mai ƙoƙari mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza ya kamata ka yi wasiya komi ka sanya shi inda ya kamata rayuwar da batta da garanti bakka da kat in za a waye da kai gobe da sahi to wannan shi abin da ya sa wannan ba Allah ga halin da ya tsinci kanshi a ciki kowace sahi yana cewa a in na mutu a yau a aika wane mun ne wane mun wanka wane mun kaza wane mun sallah a aikata kaza ka aikata kaza wannan matar shi yake hudi ma malaci wa an suwaid ibn amr qala sami'tu daud at-ta'i yaqul daga suwaid ibn amr yake cewa naji daud at-ta'i yana cewa yace law amaltu an a'isha shahran yace wallahi inda na guraci na kirka sa ma raina cewa wai zan rayu wata mai zawama ina nan ya ce lara'aita ne kad a taitu aziman ya ce wallahi tabbas wannan tunanin da na yi na cewa zan rayu har wata mai zawa ya ce wannan yana nuni akan cewa na aikata aiki na zunubi mai girma haka yake wani ya yi tunanin zai rayu wata gaba mai zawa mu yanzu ba magana wata ba ne magana shekaru ne ana ta lissahin abubuwa malam lissahin kuma ya ƙariya a cikin lissahin kuma babu hira za ka mutu ko hira ake wani gitto da magana mutuwa sai ka an kaɓa ta hira kaɓa ta magana ana cikin harkokin duniya ya karkarancin mutuwa to haka yake ca in ya yi tunani a cikin ran shi cewa zai rayu zuwa wata mai zawa ya ce wallahi lara'aita ni ya ce da na ga kaina kad a taitu aziman na zo na aikata wani aiki mai girma ya ce wa kaifa u'ammilu zalika ta ya zan yi tunanin in rayuwata guda ya ce wa aral faja'i'a ina ganin abubuwan bazata abubuwa na bazata suna zuwa suna faruwa takshal halka suna suna lillibe halittun Allah fi sa'atin laili wan nahar a cikin kowace awa da kowace awa ta cikin yini ko kuma kowace awa ta cikin ta cikin dare abinda kake ga yana faruwa da wani wani yayi kaza an yi kaza wani yayi kaza an yi kaza wacce ta yi kaza an yi kaza wata ran naka ne za a a dora wani a saman staci ko a saman facebook a dora mushi alama da ishara na hawa yana zuba Allah ji kanshi Allah mushi rahama yanda kake ga ana ishara na haka wata ran nawa za a yi wata ran naka za a yi shi wanda aka yi nashi a yanzu bai yi tsammanin mutuwa ba za ta zo mushi a wannan lokacin wallahi bai tsammani ba kuma ka duba da ake mutuwa a yanzu manzalla yake cewa iya daga cikin alamatu sa'a almutul fuja'i alaman tashin kiyama ne mutuwa ta kwatsam bazata bazato ba tsammani kawai ga sunan sun hada ka sun shiga mota za su ta yi wata haraka ta kasuwa su je su zo zan da ba za su yi ba ko kuma haka mutumin ba kwarzane ko na biye haka kawai sai mutu wanda duka iya daga cikin alamatu sa'a iya daga cikin alamomin tashin kiyama to ya ce ya za a in rika tunanin wai zan rayuwata guda alhali gashi ina kallo da idanuna yake cewa alfaja'i'u takshal khalqa fi sa'atin layli wan nahar abubuwan ba zata suna suna riskan bayin Allah a cikin awoyi na dare da yini kowane lokaci ana cikin haka waja'a fi hilyatil awliya malati yazo a cikin littafin hilyatil awliya fi safhati thaminati wa 90 ba'da al 200 wa safwati wa sifati safwa في الصفحة الرابعة والخمسين بعد الثلاثين عن الربيع بن عبد الرحمن قال ربيع بن عبد الرحمن كيتشوا يتي قطعتنا قطعتنا غفلة الآمال يتي أبن يكي ينكم كان أبن يكي باتا من لوكتي غفلة الآمال شين ربكنا نا أبن يشاهي بورتي بورتي gurin na kawai shi muka sa gaba wannan yake hana mu an mubadaratil ajal akan mu yi rigai-rigai mu aikata abin da ya kamata mu aikata kahin ajalinmu ya zo me yake hana mu haka shine al'amal ghaflatul amal guri kowane lokaci a cikin gurace-gurace kake in yi kaza in aikata kaza in ne kaza an naka ne za a yi kaza aka yi wane ne za a yi wane ne haka kana cikin wannan farfajiyar kana ta tahiya kana ga hilin kamar iya da tsawo ashe hilin ya tike hilin kararre ne ka kare ka zo inda za ka tsaya amma ga ka a cikin rafkanuwa a rafkane ba ka sa abin da kake ba wannan shi ne abin da Allah yake jan hankalin masu imani a farkon an biyayi ya ce iktaraba linnasi hisabuhum ya ce wahum fi ghaflatin mu'ridun hisabin ya kusa ajalin ya kusa amma kuma fi ghaflatin ana cikin wata dimuwa mu'riduna an kawar da kai ana ga kaman ba abin da zai faru ana cikin haka kawai kwatsam sai mutuwar ta zo ba shawara in ta zo babu zancen dubara babu zancen gudu babu zancen a sai an jima a bari a jima babu wannan tana zauwa kawai ta hiya zaka yake cewa abin da yake hana mu aikata mubadaratul ajal mu yi rigai rigai da ajalin mu aikata abin da ya kamata kan ya kare yace ghaflatul amal shine rafkana na abin da ya shahi gurace gurace yace fa nahnu fid dunya hayara yace ga mu a cikin duniya a dimauce mu san abin da muke ba yanzu mutumin da zaka ga yana hada kan rikici kala kala kai ka san wannan mutum a dimauce ki bai san abin da yake hayara lanan yake cewa lanan tabihu ila raqdatin illa aqabatna fi athariha ghafla lanan tabihu ba ma hankalta min raqdatin game da wani kwanci da muka yi muka yi barci illa aqabatna face bayan wannan barcin in muka tashi abinda zai biyo baya fi asariha akan gurbin wannan barcin ghaflatun wata gafala ta musamman rayuwarka kana tana ƙara tahiya kai kuma burinka yana ƙara ƙaruwa haka kake kana yana yi kana kana holkawa kai wani tun cikin dare an yi holka da muke tuna Allah ko ya irin zikirin da wazalla karantar a kawai tuna irin gogormai da za a yi gobe ne ki yana holka in aka Allah ya taimake shi a cikin masu yin asuba yana tashi asuba abin da zai fara tuna kenan gogormai ya za a yi kaza ya za a kuma cikin ya za a yi na duka babu wani abin da zai kusantar da shi da Allah baya tunda sallar shi ta azhar da za ta kasance yau sallar la'asar ke shi iya da wani abu na dukiya ya kamata ya bayar da kaza yana da wani abu na kaza ya kamata ya kyautata ko da maganar shi ko da aikin shi ko kuma da dukiyar shi ko da tunanin shi ko da duk abin da Allah mallaka maka ya za a kyautata zuwa ga wasu abin da zai gadar maka da samun lada duka wannan so da yawa ba a kasu ake tunanin su ba bal asali mana ga ato yanzu ga haraka kaza in muka fara wata sallah tana iya zuwa halarta gitta ta bata harakan ya ce babu kwancin da za mu yi mai barci illa a akabat na fi atsariha gafilatu ana halka rayuwa ta ƙara baya amma kuma lagurin ya ƙara mai shi kuma ya ƙara gaba mala yake ce fa ya ikwata ya ce kai ya ku yan uwana ya ce na shattukun billa ina haɗa ku da allah ku gane girman allah halitta alamuna mu'minan billahi a garra wai shi kun taba ga wani mutum mai imani da Allah wanda ya bari duniya ta rude shi dan me zaka bari duniya ta rude ka alhali ga ayoyi wanda suka yi bayani akan kakka yarda ga hadisan nan cankas to yaushe zaka yarda haka ta same ka yake cewa wali niqamihi aqalla hadaran ya kai ya kai mutum da kake ina gama ka da Allah cewa shin ka san wani mutum mai imani liniqamihi game da uquba ta Allah aqalla hazaran ya zamanto yana da karancin kiyayewa ba ruwan shi da ta uquba zai aikata abin da ya ga dama abin da zai biyo na uquba kawai ko ma ya ne yana ga cewa lafiya launi yace kun taba ga mai imani akan haka yace ya kuke min qaumin akan wasu mutane yace hajamat bihimul abar mutum mutanen da ya sidaɗo a gare su al'abar ya ne al'ibar mana abubuwa na a wa'aztu a yi lissahi mana abinda ya kamata ya zama maka a matsayin wa'azi alama tsari'in nadimin a kan gayan da wasu mutane suka ƙare a rayuwa suna ta nadama wannan bai ishe ka ba izina bai ishe ka abin lura ba wani kuna tare da shi babu shi duk kyautatawan shi ya tahi wani kuna tare da shi duk munanawan shi ya tahi wani kuna tare da shi duk kuruce shi ya tayi wani kuna tare da shi duk tsohon da yake da duk irin matakin da ɗadam yake kai wallahi mutuwa ba ta daga masa ƙafa wannan abu ya kamata ya zama maka a matsayin wa'azi malai ce fatashat uquluhum mutanen da alama sari'in alama sari alama sari'in nadimin mana akan kaiwa zuwa ga Allah sun kai suna masu nadama waɗannan abubuwan duka sun faru a gaban ku fatashat ay fa khaffat wata shattatar uƙuluhun sai hankalinsu ya rikice hankalinsu ya ɗimauce a lokacin da abin ya faru kuma kai ke faruwa ana cikin aikata ba daidai ba daga an zo an yi wani abu kwatsam sai kowa ya rigim sai a yi shuru kaga kowa ya shiga cikin taitaye shi amma kuma ana ɗan lokaci kaɗan halashe kenan kawon ba a yi ba wa zallat hulumuhum indama ra'awu min al'ibar wal amsal wadallat humulu alla hulumuhum yani kin alhulm irin irin abin da suke da na burace burace dallat sai ya bace yanzu tun daga wani abu na wa'astuwa ya zo kwatsam ya faru da su sai wannan tunanin da suke da na duniya sai ya bace a yaushe indama ra'au min al-ibr wal amsal a lokacin da suka ga abubuwa na izina da musallai ga wani ga wacce ga kaza in me kake takama da shi wallahi wani irinka bal wanda ya hika ya zo ya taka ya wuce kawan ba ibai za zama labari tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun al'umma ce ta rige ta tahi an kare an kare an juya an yi turnan fashikinka an kare shikenan yanzu mai ka aikata a cikin wannan ko sai ka je gaban Allah sannan malik ke cewa wa dallat hulumuhum indama ra'aw min al-ibad wal amsal thumma raja'u an dhalika ila ghairi qal'atin wala naqlatin sannan bayan haka an dan kwana biyu suka komo ila zalika zuwa ga aikata wannan aikin da bai kamata ba yake cewa ila ghairi qal'atin ba sun komo zuwa ga wani wurin da ba zai iya ba su kariya ba qal'a shine hisn bimana babu wani hisin inda zai iya ba su kariya na hanyar su aikata abin da Allah ya ce su bar abin da Allah subhanahu wataala ya haramta a gare su wala naqlatin ko kuma abin da zai doke su daga wannan halin nasu mara kyau zuwa ga hali mai kyau daga an dan kwana biyu abubuwa sun lafa ƙura ta lafa sai aga cewa la'alla ma sakaki ne da yake da na kula da lafiya shi yasa ya mutu mu kuma za mu kiyaye daga an yi wani bini-bini ce na je na ga doktor ina ai yayi wane ne an yi wane ne ana lokaci bai ba kawai yake ca fabillahi ya ikhwata ina hada ku da Allah ya ku yan uwana hal ra'aytum aqilan radiya min halati nafsi shin kun ga wani mutum mai hankali da ya yarda da halin kanshi haka kawai ka ba zuciyarka garanti ita za ta rika kitsa maka duk abin da ya kamata ka aikata alhali Allah ya baka labarin wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i zuciyar nan umurninka take akan aikata lalaci duk mutumin da ya da'a da biyayya ga zuciyar shi to wannan mutumin ba makawa dan wuta ne manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah ya nuna mini gidan wuta sai naga wannan gidan huffat an kewaye ta bishahawa da abin da ran adam yake so duk wani abin da ran dan adam yake so to wannan shine abin da aka zagaye gidan wuta da shi da haka mutum idan zai aikata waɗannan ayyukan da zuciyar shi take mishi wa'ayi to kamar ya ɗauki makullin wuta ne ya buɗe da kanshi ya shiga ya ce an nuna mana gidan aljanna huffat bil makari ita kuma an kewaye ta da abin da raɗa da muke kyama sallah ƙiyamun laili karatun ƙur'ani kyautatawa ciyarwa biyayya ga mahaifa abubuwa na alheri wannan suna abin da aka kewaye gidan aljanna da su duk mutumin da ya saba ma zuciyar shi ya tilasta ta akan aikata waɗannan ayyuka to shi wannan mutumin kamar ya samu makullin da zai buɗe gidan aljanna da kan shi kenan wajibi ne zuciyarka babu zancen ka mata da'a in kace zaka ma zuciyarka da'a to wallahi sunan ka halakeke to shine malik ya ce anan fa billahi ya ikhwata hal ra'aytum aqilan radiya fi min halat min halati nafsihi yace bi mithli hadhihi halan akan abin da ya gabata da aka haɗi maka ya zama to a matsayin wannan shine halinka ya zama to kawai kai kana rayuwa yadda kaga dama aka zo aka yi wani abin izina ka dan yi shiru ka dan kuma aka dan jima ka dan laushi kenan kamar ce ka ci gaba da harkokinka malai ce wallahi ibadallahi ina muku rantsuwa da Allah ya ku bayan Allah la tablughunna min ta'atin ridahu min ta'ati ridahu yace wallahi ku yi kokari ku cimma da'a ga Allah subhanahu wataala wanda zai jayo muku yardan Allah yake cewa wala tunkiranna ma ta'rifuna min husni min husni bala'ihi sannan kuma kuna ta inkarin abinda kuka rige kuka sani min husni bala'ihi na daga cikin abinda yake bala'in da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da samuwar shi zaka ga mutum yana inkari wani bala'i ya kai bala'in dan adam ya aikata aikin da zai gadar mishi da samun shiga gidan wuta babu bala'in da ke wannan ya ce wa tawaturi ni'amihi au na'ama'ihi sannan kuma tawaturi na'ama'ihi ga ni'imomin Allah suna suna suna nan akan ku kuma da ɗaya bayan ɗaya ga sunan cankas mana tatra bayan wannan ni'ima ga wanga bayan wanga ga wannan bayan wannan ga wannan har Allah yake cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yace innal insana lazalumun kaffar inda za ku lissafa ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya lissafa su ba to ga sanan ni'imomin masu tarin yawa don mi ni'imomin nan duka ba su kai ba su sa ka ka gane girman Allah subhanahu wataala za ka fandare wa Allah ka ce kai za ka rayuwar da zuciyarka take so bayan da Allah tsara maka ba mala ce in tuhsin ayyuhal mar'u yuhsanu ilayka ka'ida ita ce in ka kyautata kai dan adam za a kyautata zuwa gare ka wa in tuse in kuma kan munana yace fa'ala nafsika bil atbi ka tabbatar wa zuciyarka da samun za a hantare ta za a mata rarauka akan bisa cika aikata kaza ya ce farce faƙad bayyana au faƙad muyyina wa u'ziran wa faƙad bayyana farce ka koma ka sake makanka lisani faƙad bayyana wa a'zara wa anzara haƙiƙa an bayyana ayoyin nan daki-daki sannan kuma wa a'zara an ba da uziri duk wani uzirin da ya kamata ta uziri afwan faqad bayyana wa aghdarahu wa aghdara wa anzara haqiqa bayanai da sun rige sun zamanto bayanai ne ga sanan filla filla sannan kuma wa aghdara duk mutumin da ya ma dora ma kanshi alghadaru mana ya yaudari kanshi ta hanyar yin aika rishin aikata abin da ya kamata to shi ma wannan mutumin da yayi muraji'an zuciyar shi sannan kuma wa an zara an rige an yi gargaɗi an ja kunne ya ce famalin nasi alallahi hujjatun ba da rusul ya ce mutane ko ba su da wata hujja ko wani abin waɗi ba da rusuli bayan zauwan manzanni sun zo sun yi bayanin cewa ga yadda ya kamata abota wa Allah an ja kunne an faɗakar an kaza an yi kaza babu wani wanda yake da wata hujja a gaban Allah wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance azizan mabuwayi ne hakiman ko mai hikima ne a cikin abubuwan shi gaba daya mali yace jaa fi kitabi qisar al-amal ibn abi dunya an ubaydillah ibn shumayt ibn ajlan qala sami'tu abi yaqul shumayt yake cewa naji babana yana cewa innal mu'mina yaqulu li nafsihi shi mai imani abinda ya kamata ya rika fadi wa kanshi innama innama hiya ayyamun thalath rayuwar nan ayyamun salasa kwanaki ne guda uku kwana ne guda uku rak a cikin duniya ka fi suce wannan ba ko ya wuce ko abin da kake ciki ko abin da zai zo a gaba abin da ya wuce ya wuce istaghfir rabbaka abin da kake ciki yanzu shi ne ake so ka kyautata abin da zai zo a gaba kuma baka da garatin zawon shi yace innama hiya ayyamun salasa yace faqad madha faqad madha amsun bima fihi jiya ta tahi da abin da yake cikinta yake cewa wa gadan ita kuma gobe ya ce amalun guri ne muna tsammanin za mu kai gobe za mu kai gobe muna tsammanin za mu tsammanin za mu kai gobe amalun guri ne ya ce la'allaka la tudriku la'alla goben nan ta zo kai baka tabbas ya ce innaka in kunta min ahli gadin min ahli gadin idan ka zamanto kana daga cikin waɗanda za su kai gobe ya ce fa'inna gadan ya ji ubi rizki gadin ita gobe tana zauwa da arzikin gobe a kowace sahiya akwai arzikin da Allah ya rubuta maka karkata da hankalinka yau la'alla goben ta zo misali a dukiya ce ta haram har kalla ce wanda Allah bai rarra ita ba sai ka zo ka shiga kanka ka sa kanka ciki saboda gobe a so kake ka ci abinci so kake ka ci tuwo so kake ka ci kaza ka ci kaza duka hujjan abinda ake aikata na ba daidai sai a ce ai abinci shi ne ana abincin ka anan ba hujja bane abinda Allah haramta iya nan a matsayin shi abinda Allah haramta haka ana wani tausaya mutane ai wallahi haka ne abincin shi ne anan a abincin shi akwai inda Allah rubuta mashi abincin shi abincin shi da Allah rubuta zai same shi tabbas amma wannan abin da Allah ya haramta wajibi ne bar shi ko da yunwa za ta kashe shi wajibi ne bar shi abin da Allah haramta ba haƙƙinka ba haƙƙinka ba ne ba illallah mafi halatin darura yake cewa to gobe tana zauwa da arzikinta fa inna gadan ya ji bi rizki gadin yana zauwa da arzikin gobe ya ce inna duna gadin yawman walaila yake cewa banda goben nan akwai yini sannan kuma akwai dare a cikin dare da yinin nan tuhtaramu fihi anfusun kasira a ciki ne ake ɗauke rayuka da yawa la'alla ka jayo abin da babu shi a cikin ka jayo na goben sai ka mutu yanzu khalas kayan ka jayo kanka abinda ka ja yau ma baka ci ba cin ma baka ci ba kuma dole sai ka amsa raskunan lissahin waɗannan abubuwa a gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wataala da kakka tara makanka hankali kai dai yau abinda ya kamata kai kai harakan gobe wani na Allah ne in ka kai to kuma akwai arzikin da Allah ya rubuta maka na gobe in kuma baka kai ba to dama khalas kafallahu almu'min alqitala to shi ne ana yake jan hankalin yake cewa ya ce sami'atu abi ya ƙul na ji babana yana faɗin haka sai yake cewa a cikin wannan dare da yinin akwai rayuka da yawa wanda ake ɗoke su ya ce la'allal muhtaramu yake cewa la'allal muhtaramu fiha la'allakal muhtaramu fiha ya ce yana yiwa kai ma kana cikin wanda za a ɗoke a cikin dare ko yinin nan so da yawa an muna lissahin mutuwa ba ka sa kanka ciki so da yawa kawai sai ka rika lissafi in wani yayi waye an wani ya mutu ko wacce ta mutu kai da wahala ka sa kanka a ciki to wannan shugo ba karamin matsala bane bala Allah kai kine zaka mutu su ba za su mutu ba mali ce kafa kullu yawmin yake ce kafa kullu yawmin hammu somma yake ce ya ishi kowace rana damuwan da yake ciki kakka jayo damuwan gobe ka kawo shi ka baka kawala ya ishi kowace rana kullu yawmin hammu burin da tashin hankalin da yake cikin wunin kadai ya ishe ka ka sauƙaƙa ma kanka kar ka jawo abin da yake na gobe ka kaka dasa shi da yau kai taɓa kanka wahala malice sun maƙad hamalta ala qalbika da'if yace gashi ka dora ma zuciyarka mai rauni yace hamma sinin wal azmina guri ko kuma damuwa na shekaru masu zuwa wal azmina kai zamanin ma gaba daya kana ga kai dole ne ka mallaki kaza dole ayi kaza dole ka kai matsayi kaza dole sai ka ɗauko rikicin duniya gaba ɗaya ka zuba saman kanka wannan shi ne abin da ke faruwa a yau shi ne abin da ke faruwa a yau tabbas rikicin lokacin da bai zo ba baka san ba yana cikin rayuwarka ko bai cikin rayuwarka tun daga yanzu ka fara shan wahalar shi ka yi ta wahala ka yi ta wahala la'allan lokacin kai ma za ka mai kai shi ba shi to ka sauka wa kanka malacin wahammal gala'i war rakhs yake ta wahamma al-ashita qabla an yaji ashita yace ka dora wa kanka rikicin alghala tsada war rakhsi da ko kuma arha a lokaci kaza abu kaza zai arha in abu kaza zai tsada ya kamata mu tanadin wane ne aiwa kai taba kanka wahala da lissahin gobe yace wahamma shita'i ka dora wa kanka rikicin lokacin sanyi ka rika ta ai in sanyi ya zo tun yanzu ka fara shiri ka fara kimtsi qabla an yaji ashita tun kafin sanyi ya zo kana taba kanka wahala wahammar saif kana ba kanka wahal a lokacin rikici ko kuma kaci damuwa na lokacin zahi kabla an yaji a saif tun kahin wannan zahin yazo kana ta shishiryawa kana ta abu nawa ake tsammanin in yazo za a wahala lokacin in yazo sai kaga Allah ya sauƙaƙe abin kaman ba a yi shi ba ba kuma san kuna yi ba abin zai zo haka nan ya wuce ku kuma a can ba kun dora zuciyarku abubuwa kuna ta lissafi kuna ta saƙe-saƙen banza kar ka ba kanka wahala yau da kake ciki ka rayu a cikin tan Allah kai ka gobe akwai tsarin da Allah maka gobe in ba kai ba kuma shikenan ka hutar da ranka amma kai ta lissahin abubuwa da lokaci kaza da zamani kaza shekaru da yawa barkatai kai ta lissahin su dole in tara kaza dole in yi kaza dole in yi kaza saboda qadimul ayyam qadimul ayyam kai kuma segon daya da kai da abin da ka mallaka da mulkin da kake da duke da kake da baka isa ka sai segon daya ba duniya da kake cikinta gaba ɗayan tabbata isa ta sai sekon ɗaya wajen Allah kana ta halittar da kanka kana tara abin da ba ka da lokacin da za ka amfana da shi da Allah ya zama maka hisabi kawai malik ke cewa fama za a buƙaita min ƙalfikar da'if li'akhiratihi ya ce wai mai kama zuciyarka sauran shi da zuciyarka wannan mai raunin sauran mai kamata li akhiratihi game da tunawa da lahira kai tunaninka gaba ɗayan na duniya ne kawai ya za a samu ya za a yi kawai tunaninka kenan yace zuciyarka mai rauni tunanin mai kamar mata na lahira yace kullu yawmin yunqasu min ajalika wa anta la wa anta la tahzan kowace rana ana rage shekarunka ana rage kwanakinka wa anta la tahzan baka bakin ciki kana kana ga adi jiddan bana wani abu ne da yake kawai eh haka ne ma rana ta hutu madaci ta yi haka ne haka ne kana ba komai bane shi kuma a cikin rayuwar ka shine komai yi tunani a yau in ka je kwantawa daga hudowa alfujirin yau zuwa lokacin da ka zo ka ajje haƙarƙarinka menene ka aikata aiki da zai kusantar da kai ga Allah miye ka aikata wanda Allah baya so wajibi ne adam sai iya maka shi lissahi wallahi in bakka maka kanka lissahi wancan bayanin da Allah yayi na cewa suna cikin dimuwa a cikin dimo na baka kanka haka zaka mutu in dai bakka maka kanka lissahi bakka maka kanka raskwana wallahi ba abin da zai halaka mutu a cikin dimuwa to gashi nan kwanakin ka suna tahiya malike cewa sannan kuma baka bakin cikin komi kana ma gaugawa wata ila wata aiki kake a wata ana biyan ka yaurata an ya kai le 20 da wani abu sai ka rika farin ciki kana ga cewa lokacin da za a biya ka ya kusa kana jin daɗi ajalinka kuma yana ƙarewa ba wannan bane abin takaici me ka aikata a cikin lokacinka me ka aikata me na aikata me muka aikata rayuwar na ƙarewa za ta tana da iyaka iyakan yana zauwa tsayawa za ta lissahin abin da muka aikata yi mana za a yi ba abin da zai hana me muka aikata maliki cewa aiwa kulla yaumi nace yunqasu min ajalika wa anta la tahzan baka bakin cikin komi ko ka ko aka yace wa kulla yaumin tastawfi rizquka a kowane rana arzikinka ne kake ƙara ja kake ƙara ci in Allah ya rubuta maka miliyar biyar zaka ci a dubunin Allah ja ne kake ja kake ja kake har sai an kai inda matakin bakka da ko biye abinda aka rubuta maka ya ƙare tastawfi rizqaka ya ce wa an talata hazan ya ce baka bakin cikin komi ko aka yake ce ta ma ya fi yake ce fa'anta tatlub ma ya ƙirik allah ya baka abinda ma ya fi ka abinda ya ishe karayu yanzu ka duba irin waɗannan mutane imamul bukhari da ake magana malamin hadisi zai yi tahiyyar bulaguro zai yi amma a cikin zakumin shi gurasa ce gurasa ma bushashiya in ya zo cin gurasa sai ya jika ta tukun zai iya cinta kamar ka ce busasshen burodi ko burodi ma ba irin wanda ake ba a zamanance irin wanda fulawar ce za a kwaba a sa ta kasan kasa cikin kasa ta zamanto a matsayin a matsayin shine khubsukin da suke aiki da shi sai an jika shi to ake samu ka rika tamnawa kana hadewa amma sun yi abin da ya kamata a cikin kwanakin su muna kyautata musu tsammahari a wajen Allah subhanahu wataala to kai kwanakin ka bike a cikin su wani irin tasiri kake da a cikin al'ummarka miye gurbinka miye amfaninka a cikin al'ummar da kake rayuwa a cikinta a ɓangaren rayuwa a ɓangaren addini wace irin gudunmuwa kake ba al'ummarka al'umma suna amfana da kai ko kuma dameji ne kai ga mutane kawai banda surutu da cece kuce da yi da mutane da zalimtansu da ha'intansu da yin kazafi a gare su da kage ya zama to bakka da aiki banda cutar da musulmai wallahi wannan abu ba karamin tashi hankali ba na cikin rayuwar za ga mutum yana rayuwa bai san shi da kashi bai san me yake ba bai san me yake ba kawai da iya rayuwa kawai tashi ya ji da sa ya tashi kawai haka zai rayu yana kullu shay automatiki duk abin da yake a cikin rayuwar shi kaman kawai haka nan ne kawai an azawar ta zo ya samu rakoin da ya samu sauran bai samu ba a wani lokaci ya bar ta hada da al'asar wani lokaci ya yi gaba ɗaya ma misali zai zo a zamar yayi la'asar ya magana ba ya isha wai shi harkoki gare shi bai da dama Allah ya baka abinda u'tita ma yakfik an baka abinda ya ishe ka karami sai ka tada hankalinka ka daga hankalinka ka rika neman abinda baka ajje ba amma kuma malaka cewa fa anta kai kuma taqlubu kana neman ma yudirika abinda zai saka fandarewa Allah wallahi wannan shi abin da ke faruwa Allah ya maka rihin asirin da yanzu misali abin magana da ake ta abinci abinci abinci a nan an karanta hadisin abu huraira da shi da umar da abubakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yunwa ta kai yunwa a cikin dare suka mutu tasiri mai yunwa ta musu dama hirar mutu ya ci abinci su uku a wuni wuyan su uku muke ce balwa ɗoriya samun mai cin abinci ɗaya a wuni a kwakwahin nan namu abin nema ne a ce gashi nan abinci ɗaya ke samu da kyar a wuni abinci ɗaya tak a wuni wallah nema ne kaci da sa'i kaci da rana kaci da dare kayi wane ne har da wasu abuwa za ka daga ɗora kuma har yanzu duka ba ƙoshi ba za ka yi ta mu'amala na haramun kuma kana ta cewa abinci kake nema abinci kake nema waɗanda su ne fiyayyun al'umma wanda a cikin al'umma ne su ne ɗan ajin tabarkalla ƙarshe ga yadda suka rayu a gidan mazala sai a kwana uku ba hura wuta ba a ci da biyu a sha ruwa haka suka rayu babu gidan da ya kai wannan gidan albarka a duniya kam amma ka mun zo mu shagaltar da kanmu akan wani abin da ba wani tasiri gare shi ba mahama kana duk yadda aka yi abinci sai ka ce shi وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا لا أجي duk abin da Allah kadarta ya same ka ka same shi ka tashi a duniya ta kai aikin da ya kamata gurgurin zaka iya sauran al'amarin ka bar ma Allah ba naka bane ba amma an daga hankali kowa ta da hankali shi ka nema abin da baka aje ba kai abin Allah ya baka abin da ya ishe ka rayu fa anta tadul ma yudbi ka kai kuma abin da zai sa ka dagawa da girman kai da jijji da kai da a rika nuna ka da yatsa ana wane ya mallaki kaza wane ya mallaki kaza har ka kai matakin an ra'a stagna sai ka fandare wa Allah saboda kawai kana jin kawo data dokokin Allah ma karɓar kamar wannan abubuwan sun yi tsauri diya akwai takurawa haƙƙin na adam akwai takurawa wane ne yanzu ana cikin wani lokacin da bai kamata a matsa mutane ba za ka mutu yana wani yana jin ci yanzu ya ɗan mallaki wani abin da ya mallaka me kake da me ka mallaka wane ne kai lasta bi shay lasta bi shay ba kowa wani kai ba kowa wani kai ubangiji subhanahu wataala da ya halice ka yace i kaza bari kaza anan ne mutuncin kai ke da darajarka in ka taka wannan abu wallahi kai ba kowa bane kuma kai ba komi bane ba bal dabba ma ta hika ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ce waɗanda mutane kamar dabbobi suke ce kai dabban mata hisu tunda ita dama ba ita bada tsarin hankali kai kuma kai ka tsarin hankalin inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu kai ka yarda ka doka za ka yi kuma ka zo ka ki sai zaman to maka ga kanan daga cikin mutanen da Allah kare mu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ga idan baka ganin gaskiya ka bi zuciyarka ba ta fahimtar gaskiya sannan kuma hallau kunnen ka bayya sauraron gaskiya banda kiɗi da waƙe-waƙe da bushe-bushe ba abin da kake saurari idan ka kuma banda abubuwan da Allah haramta ba abin da ke kallo zuciyarka baka bude ta ba akan ta gaskiya inda ake wa'azi ko ake karatun Qur'ani kana gama in ka wuce kaga wasu a zamanin sai kaga wasu marasa aiki wanda musamman abin da suke yi alhali da zaka shigo kaga mutanen a duniya sun hika a lahirce sun hika Allah kiyaye to dan adam idan wadata yayi wadata yana kai yana kai dan adam dagawa illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ya marhama shi ne Allah ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi yace la baghaw fil ardi walakin yunzilu bi qadri ma yasha inda Allah ya yalwata arziki ya zama kowa mai akwai da banna yayi yau a ban kasa ka duba mutane suke da yunkurin saba ma Allah duk da irin bala'in talaucin da suke ciki in biki za a yi in mi za a yi in wata haraka ta sa bid'an za a yi saba wa Allah za a yi duk wani abin da Allah bai rarrashi ba za a yi kuma da talaucin ya yi katutu gaba da baya amma kuma yan saba wa Allah dole to irin waɗannan in aurata suke ba sai su kunna maganin wuta ba wallahi akwai su wanda duk da talaucin suke ciki amma an kaga ayyukan su wallahi ba abin ba kyau in aurata suke wannan ha malai ce fa'anta ta ɗulun bayu ɗage ka ya ce la bi ƙalilin takna in aka baka abinda aka baka ɗan kaɗan baka wadatuwa babu wadatar zuciya tare da kai duk abinda Allah baka gani kake na sama kake kallo kowane lokaci sai zaman to kana cikin tuhumar Allah me sa bai baka kaza ba wani har ya bude baki ya ce duniya rakiya suka zo zaka san rakiya ka zo a lokacin da ka hada da Allah malaka ce wala min kathirin tashba aka baka diyan ma ba koshi zaka yi ba kullum za ka duba ga wasu har kallolin da ba su da kai ba su da kawahuwa babu mutunci a cikinsu kai a bar dan adam da tunanin shi ma kadai ka a ce Allah ka a ce mazalla bai kamata a ce da adam ya aikata wani aikin ba sai ka ga wasu daga cikin manyan da ake ga sun mallaki abubuwa ko kuma suna da irin mulki kaza sai ka samu su a cikin wannan harkar harkar da babu babu mutunci a cikinta babu tuna cewa wata rana zan zo in mutu a ɗauke ka abin ne ka in kaga haraka da suke kai ka ce lisanul halinsu yana nuni akan kamar mutu ma ba sayar da ita ba mala ce wala min kasirin tashba baka koshi ka mallaki kaza milirrika kaza kuma har yanzu baka dangana da satan kudin al'umma ba ya ce wa kaifa ya ce yaya la yastabinu yake ce bi alimin bi alimin jahalu don mi al'alim kai da kake kasan halinka la yastabinu bai bayyana a gare ka ba jahaluhu jahilcin da kake ciki wa qad ajaza alhali kuma ga kanan ka kasa an shukri ma huwa fihi akan godiyar abin da kake ciki wannan ya gagare ka wa huwa mughtarrun bi talabi ziyada ka rudu ka tada hankalinka dole sai ka samu ƙari so kake ka wadata so kake kai kaza ba hana ka ba ka nema a duniyance kamar karka wuce ka'ida ta addini karka taka dokokin Allah kar neman ka ya shagaltar da kai akan bautawa Allah subhanahu wataala kan neman ya hana ka sanin cewa kai wane ne a duniya daga ina ka fito kuma ina zaka tafi in bai shagaltar da kai da wannan ba wanda maka ba wanda zai aibanta ka ka nema ta bangaren da ya halatta sannan kuma ka ciyar da bangaren da ya halatta wannan sai zaman to maka sababi na samun rahamar Allah amma zaman to kawai kai burin ka karu yaki halal yaki haram kowanne cafka kake kai rizqari kake so ka samu malai ce am kaifa ya'malu lil akhirah wai ta yaya zai aiki dan samun lahira man la yanqati man la yanqati min ad-dunya shahwatahu mutumin da sha'awar shiga duniya ba ta yankewa shi kowanne lokaci cikin sha'awar duniya yake malai ce wala tanqadi minha nahmatahu sannan kuma bukatar ka bata karewa game da abin da ya shahidi rayuwa yace fal ajabu kullal ajabi mamaki dukkan abun mamaki ya kai abun mamaki mallam yusaddaq yake ca bidiya yake ca bidari hayawan wai mutumin da bai gama gaskantawa ba da gidan rudi ita ce hayawan gidan duniya bidari hayawan ita ce gidan duniya wa huwa yas'a li daril ghurur kowane lokaci yana kai kawo akan gidan rudi ya mance da darul hayawan ita ce duniyar nan takaitacciya ce karewa za ta yi ina zai ta yi lahira to abinda zai kai shi lahira kuma ya ruku ya tada hankalin shi duniya kawai ke so ya samu wallahi kowa ma kai shi rasuwa da lisani yanda muke ma duniya hidima inda haka muke ma lahira hidima matsayin mu da ba haka ba a wajen Allah subhanahu wataala Allah shi ne da mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ابو الناصر asati da ya wuce akwai wata kalma da na karanta ba daidai ba wace fashe ha yawa addu'ar safaha ta 21 yawwa ina ne wurin magana wace ce na'am aiwa abul mutawakkil aiwa hatta takuna bid dunya aiwa barima har ya zamanto game da abin da ya shahi takunu bid dunya ne na karanta shi da addini ko aiwa kenan har sai matsayinka har sai ka kai matakin da ya zamanto kai game da duniya bara a kanki mana ba ruwanka da abin da ya shahi rayuwa kana neman kubce ma duniya to wannan shine halin da ya kamata mutum ya kasance a kai sannan kuma yan agaji suna magana cewa ya kamata a rika ba su haɗin kai wajen kulawa da kayan jama'a lasiyama abun hawa kenan suka kawo in ka kawo abun hawa aka ce ajiye shi wuri kaza yi kokari ka ka ajiye shi anan insha Allah za a kula da abunka sannan kuma babu wani abun da zai same shi na cutarwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah